بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da safiya barkan mu da haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah a wannan jalsa mai albarka insha Allah babu shakka duk zama wanda za a haɗa ɗalibai da masu harkar ilimi da masu kwaɗayin karatu a musu irin wannan nasiha ana fata ta zama wato ɗan ba na sanya albarka a cikin rayuwarsu akwai malamai da dama da ka bi tarihin zaka ga irin wannan motsawar da aka yi daga nan wani ya ɗau wata himma to ko da mutum biyu uku hudu biyar aka samu suka gaskata waɗannan nasihohin suka yi aiki da su to a yanci riba Allah Ubangiji ya sa albarka. Ibnu Qayyim al-Jawziyya na da wani littafi mai albarka, dukkan tafan shi masu albarka ne. Miftahu Daris Sa'ada. Wannan littafi malamai suna cewa ba a san wani littafi da ya kwararo bayani game da falalar ilimi irin sa ba. Duk sanda yake magana akan falalar ilimin addini da amfaninsa, da akwai buƙatar mu koma mu sake ganin irin abubuwan da Ibnu Qayyim al-Jawziyya ya ambata a wannan littafi na shi. Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara masa rahama wannan malami da aka yi kawo ƙasidarsa Ali Adam al-Ethiopi Allah mai gafara mu yana matsayin kaka ne gare mu domin ya karantar da Mala Albani Zaria namu Allah ya gafarta musu gaba ɗaya duk da shi yana cewa Mala Albani abokinsa ne shi kuma Mala Albani yana cewa a malamin shi wani malamin mu a Kano Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu Allah ya saka mai da alkhairi. Duk sanda ya ambaci Ali Adam al-Ethiopi yakan yi takaici, yace kamar da malam ya faɗa. Yace malami ne wanda ba a san kimarsa ba. Ba a ci moriyarsa ba yakan yi takaicin wannan duk sanda ya ambaci Ali Adam al-Ethiopi da Abdurrahman al-Muallimi da kuma ni nakan ƙara da Ibnu da Ibnu abin al-Hilali, Taqiyuddin al-Hilali. Waɗannan malaman iliminsu da baiwarsu ba ta gaza baiwa irin su fa albani da uthaymin da bin bas ba zurfin iliminsu da matanar karatunsu amma Allah bai musu baiwarsu shahara a san su a yi ta ambatansu ba muna musu fatan alkhairi Allah ya gafarta musu gaba ɗaya amma inda kai ɗalibin ilimi ne to kar ka tsaya kawai iya wanda suka shahara ko iya waɗanda aka sani aka ji labari din kai kokari ka ci moriyarsu wasunsu sun kare rayuwarsu ne kamar masinjoji kaman kaman Abdurrahman al-Muallimi ya kara rayuwarsa ne yana aiki a library a masallacin Harami a matsayin attendant wanda an gama karatu an aje littafi zai dauka ya mai da shi kan shelf Allah ya gafarta musu malami ne kamar da malam ya ambata wanda Allah ya mishi baiwa daga cikin ajaib na wannan rayuwa amma fa kamar da aka ambata sai da suka yi wannan ƙoƙarin ƙoƙari ɗin nan aljidduwal muwazaba sai an yi shi abin da nake so na ƙara mana anan shi ne a cikin abubuwan da aka ambata ana akwai ta ɗabi'a da ta yaɗu a cikinmu sai dai mun akkasa ta ita ce ɗabi'ar himma wajen neman ilimi to mu himman mu tafi wajen neman shahara ne ko neman ilimin ko da kaji wani ya ce shi ibn taymiya ne ko ibn al-qayyim ne ko shaukani ko ya sawa kanshi wani suna cikin sunayen malamai to ba ilimin malamin yake so ya samu ba a'a shaharan malamin yake nema zaka ji mutane da wasu yana son zama kamar albani ko kuma yanzu garin da kaje akwai albanin mina akwai na sokoto akwai a hadija akwai a damagaran ko ina kaje akwai albanin su to wai wannan albanin yana irin abin da albani nasiruddin ya yi ko yana kwatanta ma irin da albani muhammad awal adam ya yi kawai shi dai sunan da yake bashi sha'awa da kuma dai abin nan shahara wato end product ɗin yake kalla ba process ɗin ba alimamu ibnu hajirin da aka ambata yana fata da gurin ya zama irin zahabi ya yi addu'a ya sha zanzan kamar yadda ya ba da labari a littafin shi da ya yi na takhrijin ahadis hadisu ma zamzama ne ma bala ya ba da labarin cewa sau biyar yana zuwa harami in je aikin haji ko umara ya kwankwaɗi zanzan sannan ya addu'a ta musamman ce Allah ka bani ilimi irin na Shamsuddin Zahabi sannan kuma sai kuma ya ci gaba da aikin neman ilimin kuma kamar yadda malaya ambata malamai suna ganin fa ya kamo Zahabi din fa domin shi da kanshi sai da ya ce daga baya yayi nadama addu'ar dama cewa ya Allah ka sa na ilimi wanda yafi na Zahabi yace me yasa tun farko ma bai faɗa haka ba wataƙila da ya faɗa haka da haka Allah zai bashi amsa kaga da ya ƙara uluwi akan uluwi himmarsa saboda kan ka sa kanka suna Shaukani ko Albani ko Bin Baz ko Ibn Hajar ko Ibn Nasir Dimashki ko Ibn Asakir ko Zahabi ko Khatibu ko duk waɗannan a alam din to ka sa wa kanka sunan da himmar bari in tashi in yi abinda suka yi ko baka kai su ba ka kama hanya maka ka ɗauka kawai sunan shikenan ya ya isar bai isar ba sannan qaidul fawaid yan uwa masu albarka qaidul fawaid na yi sha'awar fa'idar da malam ya ambata game da naciya wajen ƙayyada fa'idoji malamai da yawa sun rubuta littafai waɗanda asalin su fawaid ne ibnu hajar da littafin shi an-nukat al-ibn salah wanda malamin su ne ke koya musu littafin ibnu salahi muqaddima wato malaminsu iraki shi kuma yana nan da mufakkirarsa yana ta kwafe fa'idoji a lokacin da shi ibn nan wato a lokacin da wato malam iraki zandin iraki yake faɗan fa'idoji yake ma cin dunduniyar wasu maganganu na ibn salah shi kuma yana ta kwafewa yana ta kwafewa da ya zo ya zama malami da ka sani ibnu hajar sai sake ɗauko wannan nuskar tashi sai ya duba ya ga fa'idojin nan fa sun kai amai da su littafi sai ya sake bin su ya rairaye ya kuma ƙara wasu abubuwa yana nan mujalladi biyu ta hakikin a malam rabi ibnu hadi umar al-madkhali Allah ya saka mishi alkhairi an-nukat al-ibn salah ga fawaid na ibnu na ibnu qayyim da aka yi misali al-imamu sam'ani a cikin abin nan adabul imla wal istimla ya kawo irin waɗannan gara'ib na labaran yadda salaf suke da naciya wajen kufa fa'idoji yace ana zaune a wani majalisi ma wani ɗalibi yana zaune a gaba ya tankwashe kafa haka sai ji ana ta mai susa a bayan kafar shi ashe wani ne a baya bai iya waigo ba dan kada ya waigo ya rasa wata fa'ida sai da aka tashi kawai zai tafi sai na bayan shi ce da Allah dan tsaya na yi ajiya a jikin kafarka ashe wai takardar ce ta kare sai ci gaba da rubutu kai a kafar na gaban shi ha takardar ce ta kare sai ya ga kafar farasal kawai sai ci gaba da rubutu a jikin ta eh shi kuma wannan ya ji ana mai dai susa amma bai waiwaya ba to haka suke da wannan nacin wajen kwafi karatu da alkin tashi inda ba sai haka ba na za a samu wannan abubuwan da a yanzu ake tutiya da su mu yanzu a zamanin ma rikodin din nan amma za a yi rikodin ɗin abu nan da kwanaki ga sha nemi sha rasa duk an goge shi yadda za ka je ka tambayi mutane wasu karatuka da suka yi rikodin shekara ɗaya biyu uku hudu biyar sai ka ta cigiya a rasa babu audio babu video ko kuma yankaku saboda ba ma muhimmantar da ƙaidul fawa'id sannan kuma reading style da aka yi magana reading style yana da muhimmanci sosai farko dai ka koya a gaban malamai wajibi ne wanda bai koya a gaban malamai ba zai sha wahala doguwar hanya ce ba koya a gaban malamai ba sannan kuma za a za ka cakuɗa alƙaluma sosai Allah ya gafarta wa Ibn Hazmin Allah ya masa rahama kamar da zabi yake faɗa ya tara ilimi mai yawa amma fa iliminsa akwai akwai matsaloli a ciki akwai viruses a ciki saboda mutum ne da ya ta tahsil al-shakhsi ya ya kawwana kansa da kansa kafin ya kai daidai inda ya kamata ya haka saboda haka za ga imamun nawawi baya san irin karatun irin karatunsa shi da shi kuma imamun nawawi ɗalibi ne ɗan makaranta wanda iya rayuwar shi a makaranta yake saboda haka bai san irin karatun da ibnu hazmin yayi saboda haka bai taɓa ya yi rufarin ga wata magana ta ibnu hazmin a littafin shi ba ya yi karatun shi bai ba shi sha'awa Allah ya gafarta musu gaba gida to sai kuma wannan ya mai tasiri akan abin da aka samu a ɗabi'arsa na raina malamai. Ibn Hazmin yana da wannan ɗabi'ar sosai Allah ya gafarta mai. Saboda haka zabi yake cewa ga littafai nan masu ɗimbin fa'ida amma ba su wuce ƙofar ɗakinsa ba. Ya ce Allah ya mashi jaza'an wifaƙa ne, yadda ya raina wasu malamai shi ma sai aka raina iliminsa aka ƙi karɓa. Makaranta nawa ka zana kantar da littafin Ibn Hazmin? fa'ida ce da su da yawa su muhalla ɗin nan amma Allah bai ba su wani albarka ita karantawa ba to yana daga cikin abin da ke faruwa kamar yadda malaya ambata shine idan baka zauna gaban malamai ka koya a gaban su ba to baka sanin daraja da kimar su baka koyan ladabin su jiya da ake faɗan magana game da al-Imam Malik rahmatullahi alaihi da uwarsa ta kai shi gun malami ta ce masa ka fara koyan tarbiyyarsa da ladabinsa kafin ka koyi ilimin ka kaddara inda kawai da tafan malamin aka aje masa ba sai ga malamin balantana ya koyi tarbiyyarsa sahabbai menene suka fifici sauran mutane da shi zama gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sa'annan sai kuma naci naci din nan naci a yi nacin har ya zama a ganka kamar wani motsatsi wani gundari wani mara wanda malamin ya ganka gaban shi ya faɗi ce ga wannan mai shegen nacin eh ka gundare shi da tambaya an tambayi ibnu ibnu abbasin da ya aka yi kafifici mutane da ilimi ya ce bi kalbin aqul wa lisanin sa'ul zuciya mai riƙewa da harshe mai ɗan banzar tambaya abin nan abu huraira ya fifici abokan shi cikin sahabbai da aka ji hadisan shi sun yawa har sai ibnu umar fa suna tuma kai abu huraira hadisan kan nan sun yawa yaushe ma ka zo garin nan shekarar ka biyu da rabi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai mu ji kana ta faɗan abin da bamu sani ba ya kawo musu hadisin qirati na na na na na sallar jana'iza sai ce to ni ban da wani aikin yi ban da sana'a in ban da in dai ciki na ya cika ina tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma mutanen makka kuna ta kasuwanci mutanen madina suna ta noma da kiwo ni ko aikin da nake yi kawai kenan yakan bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har dare idan annabi zai shiga gida yana kallon da wace kafa ya shiga wace addu'a ya yi da ya shiga ɗakin wace ya fara shiga a sussuba na yin annabi zai fito yana nan yana tsaya kofar gida wace addu'a ya yi ana sallama yana leƙawa sallar da ake shiru wace addu'a ya yi ya yi sujuda yana yana kirga yanzu ya yi kamar minti nawa ya yi kabbara ya yi shiru ya fara kafin ya fara karatu ya tambaye shi me kake cewa tsakanin shirin nan da fara karatu ya ce na san ba wanda zai mai tambayin sai kai saboda kwaɗayinka a kan ilimi to da haka abu huraira ya fifici sauran sahabbai sannan kuma da addu'a addu'a ta kan kanka addu'a ta mutanen kirki addu'ar iyaye addu'ar malamai wanda za su ga kirkinka da nagartarka da ladabinka da hidima da kake musu su maka addu'a Allah ya sa maka albarka saboda haka ka nemi addu'ar mutanen kirki Nabi sallallahu alaihi wasallam yema mutane da yawa addu'a Allah ya musu albarka ilimi Ibn Abbas shi kanshi Abu Huraira Anas da makamantansu to ka nemi addu'ar mutanen kirki iyaye da malamai da sauran mutane waɗanda ake kyauta musu da to ka nemi addu'ar su sai ilimi yayi albarka albarkan nan ita ce abin nema sai kuma an yi magana akan hadda fahfaz fa kullu hafizin imamu kamar da suke cewa ka haddace kai ta haddace ya daga cikin ajaib na abin da Allah ya ma bayi shine kwakwalwarka ba ta da limitation is open ended ba kamar memory din wayar ka ne ko computer ka da za a ce kaza gig da ya cika kafin ma ya gama cika da yayi ya dan yi nauyi zai fara zai fara zai fara abin nan misbehaving ko kuma a tashi kai a ga yayi corrupting ya birkice imagine a ce kawai kwakwalwarka nan da ka ji alkurani kawai ta yi corrupt an samu matsala Allah ya tsare mu daga corruption. Saboda haka a hadda din nan da Allah ya baka kwakwalwa ba ta da limit. Zaka iya koyan abu da yawa da yawa har ai ta mamakin ya ka koyi shi. Har ai ta mamakin daga ina suke fitowa. In dai ka sanya ikhlasi, ka sanya kyakkyawan manufa ba za ka samu wannan abin nan har ka zama ɗaya daga cikin waɗannan mutanen da ake ambata waɗanda suke zama abin mamaki a cikin mutane. ka fita daga cikin gama garin mutane amma fa mutuna tun farko abinda ake neman ilimi shine dan ayi wa Allah subhanahu ta'ala bauta a tsantsanta bauta sannan kuma a yada ilimi a yada albarka a yada alkhairi a cikin al'umma manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama Allah ubangije ya sa mana albarka a cikin wannan tarayya tamu Allah kuma ya sa mana albarka a cikin abin da muke nema na ilimi Allah ya gafarta mana zunubanmu da kurakuranmu malamanmu da suke ta mana tarbiyya har kullum muna addu'a Allah ya gafarta musu rayayyunsu da waɗanda suka shuɗe Allah ya sa mu cika da imani waɗannan alarmomi da aka samar a cikin al'umman nan tamu Allah ya sa makatunsu albarka Allah ya sa su zama wato ƙarin haske a cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda ba su riga sun gama ba muna addu'a Allah ya sa su gama lafiya Allah ya albarkaci kowa da kowa sallallahu wasallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah